abin da ake so ka je ka samu mai tsoka kato ka yanka hadiya lillahi wa fuqara al mumakka ruwa gare mu to wannan talauci ba addinin musulunci bane talaucin nan da kuke gani ba addini bane ba taqwa bane bal Allah ya san mai kuɗi mai arziki yana fitar da kuɗin shi yana sadaka fi sabilillahi shine sadaqatun jariya saboda haka kada wani ya zauna ko cikin masallaci zaune ko wani wuri ya ce wai shi bai aiki yana neman arziki a'a me yasa ainihin ina da zuhudu wani zuhudu ne in ka miƙa hannunka a wulaƙanci baka ka je ko menene alkai ga mutane na gini masu gini na akwai rana hana hango daga sama wata yarinya suna ɗebo ruwa daga can tana cika musu a baro ya karamar yarinya ko ba haka ba to wannan yarinyan in dai yarinya karama za ta je tana ɗauko ruwa tana cika ma masu gini don su kuma su bata wani ɗan abu ba halal take nema ba to amma wani ƙato zai zo ya same ni ya ce wallahi yau na fito ban da abinci ka je ka ɗauki wilbaro mana ka tura a menene amalanke a kasuwa sai ce na jin kunya kana jin kunya ai wannan ne jin kunya ka miƙa hannunka a baka na ga yara suna fasa dutse ƙananan yara tiles nan interlock ga su ƙananan yara suka mana ai ƙanana amma mutum zai zo maka sai ce maka gashi wai ya fito da iyali ba abinci ka tuka riganka ka shiga fili ko kai dako ka wanke mota ga ayyuka nan ƙasa abubuwa mutane ka zo ka ɗaukan musu ƙasa ko bulo ka samu wannan halal ya fi ka miƙa hannunka ko da nawa za a baka musulunci bai san wulaƙanci da talauci ba almajirancin nan duka ba hanyar musulunci ba ne yaronka wajibi ne a kanka ka kashe mai kuɗi ka koya mishi ka mishi ilimi ba ka jefa shi wurin malami ba shi kuma ya tura shi ta sun ka ta bara tun yaro na ƙaramin shekara bai kun koya musu bara ya kan shi zai girma ya yi ma musulunci aiki saboda haka roƙon ake Allah ya kare mu daga talauci muna roƙon Allah ya tsare mu daga talauci duniya da lahira wa qawluhu lamma rafa'a as-sahabatu aswatahum bizikri ayyuhan nas irba'u ala anfusikum فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه قوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر صحابين يسنا تفيا بأن سكا وندوه تدو ko wani abu ana tafiya sai Allah Allah subhan yani suna rafa'a sautin su da zikiri manzo da manzo ji suna rafa'a sautin su da zikiri ta yohana sai ku mutane irba'u eh suna ɗaukaka sautin su da zikiri suna yi da ƙarfi irba'u ala anfusakum wato ku sassauci akan kanuwan ku fa inna fa inna fa innakum la tad'una asam ba shin kuna kiran wanda bai ji bane shine wa kurma wala ga'iban ba kuma wanda yake baya nan ba innama tad'una sami'an basiran qarib kuna kiran wanda ke ji kina gani kuma yana kusa to me na ɗaukaka sauti innal ladhi tad'una wannan da kuke kira aqrabu ila ahadikum yafi kusa da wani ku eh irba'u irba'u irba'a in an ce mutum tarabba mutum ya zama zaman ta mace da ya daddaɗe kafan shi kaga ya kange kanshi ba wato ku sassabta ma sautin ku kanku yarba'u wannan ba alif bane na hamza ne ba arbi'u bane wa aliful hamza ne yarba'u raba'a kuskure ne a wannan bugawa eh wato fi a wannan hamza ce wasul ce tafi ila al'amri اربعوا wannan da kuke kira ko aqrabu ya fi kusa ila ahadikum zuwa ga wani ku min kana tirahilati mutane ne ke rako kan rakumi kun ga yanda wuyan rakumi ke kusa da mutum wanda kuke kira ya fi kusa da ya fi ku ya fi kusa da ku akan wannan wuyan raƙumin wanda kuke kira ya fi kusa da ku akan wuyan raƙumin da ke kuke kai kamar yanzu ka ce ma mutum wannan stiyarin da kake tuka mota da shi wannan stiyarin wanda kake kira ya fi kusa da kai akan wannan stiyari wato yana jin abin da kake faɗa yana kusa da kai kuma yana gani saboda haka in za ka yi zikiri sai ka yi tadarru'an wa khafiya a hankali sai sa wannan masu bandiri suna daga kiɗi suna kiran Allah ana dukan kyarji ana wani abubuwan billah subhanallah Allah haka ana inda wannan wace ne ibada ce ana dukan kirji ana tsalle tsalle ana kiran Allah ana abubuwa duk wannan ba ba hanya bautawa Allah bace hanya bid'a ce ba bautawa Allah da irin wannan abubuwan Allah da ikhlasi ake bauta mishi Allah shirye da mu wa qawluhu ko innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر للي ذاك أبنججنكو كمن ينكتي جنو وتا دارن شابير ليلة البدر شنو رندر وتا شكا شابير داري وتا شابير ya wata yake fitowa akwai wanda ke shakkan shi kullum rikicin mu hilal lokacin da ya fito na farko wani su masu yana ido su ga yana a ido sai su sun ga wata a ta rikici wani yana da diabetes diabetes wato yana in ya sha abin nan maganin sukari wani sukari eh sai zama ba sukari a a jinin shi ba sukari a jinin shi saboda haka shi wannan ma yana ganin wani haske-haske abin da aka tabbatar cewa a najeriya muna ganin wata kafin duniya su gani kuma mutane za su zo maka su ce sun gani kuma kamar bai ba ku misali karfe hudu na asuba karfe hudu in wani zo ya ce shi ya ga alfijiri za ku yadda eh karfe hudu na dare ya zai kiran sallah shi ya ga alfijiri za a yadda da shi me yasa lokaci bai ba sai komai da lokacin shi to amma in mutum ya zo maka biyar sura minti goma ya ce ya ga alfijiri za ka iya cewa eh zai yi ya gani ko biyar sura kwata ma zai ce to zai yi domin minti biyar ne akwai abin da yake ma'akul ana iya fahimta to amma a nan ƙasa ba haka ba ne duka masu ilimin lokutan wata sun ce ba yadda za a yi a duniyan nan a ga wata amma sai ka ga an gan shi a najeriya kuma a zo maka da adalai kuma a ce sun ga in an ce musu to ai ilimin taurari da ilimin kwamfuta da ilimin wannan ya nuna ba za a iya ganin su a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su mu ku liyuriyatihi ku yi azumi in kun ga wata mun mun ga wata kuma shaidu adalai guda biyu ake so kuma ga su mun gani daga cewa ne ma ya zo an ce an gani amma sun gani a lokacin da ya saba ma ilimin da dan bashar ya wasala gare shi irin wannan ya za a yi abu ne mai sauki alhakim hakimin mutane in ya yanke hukunci in yanke hukunci to kai ba ruwanka ka bi hukuncin hakimin domin ba ruwanka da shaidun mutane hakimin in ya yanke hukuncin cewa to ba mu yarda da hukuncin wa'annan mutanen ba domin kaza da kaza da kaza aka ce to ba za a ɗauki azumi ba ba ruwanka ka bi maganan wa hakimi domin a hada al'umman musulmi kada su yi me bambance bambance in shi ya kuskure laifin na hannuwa hakimi ba ruwanka da domin hada kan musulmi ba ka ce a ai mun ji to wanda shi kuma da gaske shi da kanshi ya ga wata amma bai kai nisabi ba ba shi shi da tsakanin shi fi khasati nafsihi ba tare da ya zo masallaci ya gaya ma mutane ba shi ya dauki azumin shi ba laifi ya dauki azumin shi amma ba magana na jama'a ba na jama'a su kuma a bari sai su bi hakimi kamar mutum ne yana tafiya ya ga mutum na zina ya ga mutum na zina amma shi kaɗai ya gan shi ana buƙatar mutum nawa kafin a tsayar da haddi mutum nawa to bai da su saboda ka a wurin shari'a ba yi zina ba amma shi ya game an yi ta saboda ka hukuncin da ya haɗu da shari'a ba ruwan mu shi wannan mutumin adili ne in ka fito kuma ka ce na gana zina sai a ce me in ba haka ba a yi maka kazafi haka abin yake sun an samu khilaf hakim shi ke warware wannan khilafi in hakim ya warware shi kenan ba ruwanka da wanda ya gani da wanda bai gani ba saboda haka in mu musulmi mun yi ittifaqi ga jiha muwakkala mufawwada muka bata karfin cewa in ke za ki faɗi mu za mu ga wata to wannan jiha in ta ce an ga wata mu yi in ta ce ba gani ba kada mu yi domin muwakkala mata ita ce hakima ba ruwanka da shige-shigen al'adar mutane domin a cikin mutane yanzu yana da wahala adala adala shine adalcin mutane ya kusan ba za ka karɓi maganar kowa ba me yasa ƙasar Saudiya matsalan ko an ga wata Najeriya ko wata ƙasa ba sa karɓa ko san me yasa dan babu adala su can in barawo yayi sata as-sariq wa sariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah min Allah in ai sata me hajjin barawo yanke hannu to in wani a misira ne ba a yanke hannun shi in najeriya ne ba a yanke hannun shi in iran ne ba a yanke hannun shi in pakistan ne ba a yanke hannun shi to hukaman waɗannan ƙasashen duka ba adilai ba ne la yuqimuna hududallah ba su tsaye da haddin Allah to idan an ce wani daga cikinsu ya ga wata adili ya ga wata adili bai ga wata ba kun fahimci abu ita ce matsalar da suke fuskanta su kuma rashin rikin mu da addini amma da mun rike addini adilai to in an ga wata ko ina ka ganta a duniya ta lazumci dukkan musulmin duniya a mazhabin malik kama adalcin to president ɗinku ne zai gaya musu an ga wata ku yadda to sarkin musulmi ne zai gaya musu an ga wata su yadda a'a ina maganan su na waje sai su tambaye ka wani hududi kake na Allah ba balle mu ga ko kana da adalci wani hududi kake yi in an kama mazinaci da mazinaciya me ake da su amma kuna jefewa kuna yake hannun barawo kuna ma mai shan giya haddi to to na adala kuke da balle har kuce mun kun ga watan karba ko fahimci abu muna da matsala ta adala ba mu da adalci to dole rera ku kuna ma mutane ba sa gani abin da muke yi jinin mutum kisas ana kisas jinin mutum ya zama kamar na kaza to shi sa ba adala shugabanninmu ba su da adala balle su yi magana ma a me a saurara to amma da yake mu ko muna nan cikin mu ma dukkan mu cikin wannan kwatanin na rashin adala kuma mu kuma sun fi dan haske haske in sun ci a gani sai mu me sai mu bi ina ga muku me yasa irin Saudiya ba su bin nan kenan na rashin adala amma mu da yake muna ciki duka shikenan sai mu bi mu haɗa kan mu bi din domin kuma ka cire shugabannin su jama'a mutanen gari fa akwai adala a cikin su mafita shine mu dawo wa addinin nan matukan ba mu dawo wa wannan addinin ba ba mu da daraja duniya da lahira ba mu mu dawo imani da gaske Allah shirya da ku to haka nan za ku ga ubangijin ku ga wanda ake ganin wata rana ta sha biyar badar la tudamuna fi ru'yatihi wato ba tattara ku fi ru'yati damuna wato wani domin in wata na karami sai wannan ya zo an jawo shi kusa kaga cin ana nuna mishi ko sai su tattaru don su ne amma wata badar ne fa daga can ma za ta biyo sama ko ba su kun haɗin nan a nuna mutum ba to ubangiji ran tashin kiyama haka za a gan shi ba tare da wai an tattaru ana leƙin a ina ubangiji ba kowa zai ga ubangiji amma kafirai ba za su iya ba za su haɗa ido da ubangiji ba sai dai su naki su a ru'usihim inda rabbihim ba zai ido biyu da shi ba Allah ya ba mu ikon ganin ubangiji ran tashin kiyama kuma gani na rahama fa in istata'tum to in za ku iya Allah tuglabu ala salatin to in za ku iya fa to kada a rinjaye ku akan wata sallah qabla tulu'i shamsi wa salatin qabla ghurubiha sallah kafin fitowar rana wato sallan alfajiri wa salat qabla ghurubiha wato kafin ne sallan maghriba faf'alu eh qabla ghurubiha yan ta bace gaba daya qas ba shine abun nan ba in ta ɓace gaba ɗaya ba shine isha'i ba shafaq ya wuce to la'asar la'asar salatul wusta ake kiranta salatul wusta amma tarafin nahar shine ta fajiri da kuma ta ina ta maghrib faf'alu to ku aikata haka amma nan ba yana cewa fa kabar sallan azhar da kabar sallan isha'i bane a wato ina baka mahimmancin wa'annan lokuta salatul fajr da kuma abun nan kun ga da ake cewa wato lailatul qadr salamun hiya hatta matla'il al-fajr salamun hiya wato laila ce dare ne wanda yake akwai aminci a cikin shi har zuwa fitowar shi yasa sa'id bin musayyib a cikin muwatta yake faɗa cewa wanda zai samu sallar isha'i a ranar lailatul qadr to shi ya samu rabon shi na wannan dare wanda zai samu sallar isha'i cikin jama'a lailatul qadri to ya samu rabon shi na wannan daren me yasa domin babu wata sallah farilla a cikin dare babu wata sallah farilla a cikin dare sai sallah guda ɗaya wace ce sallar isha'i domin sallar magariba ba sallar dare ba ce sai sa lokacinta ɗan kaɗan sallar isha'i wanda zai same ta cikin jama'a lailatul qadri ya samu rabon shi na wannan na wannan da yarce sai kira lailatul qadr Allah ya bashi alheri ba wai yawan ibadar bace muwafaka ce ta Allah da ikhlasi muwafaka ta Allah da ikhlasi shi yasa yake lailatul qadr khairun min alf shahr alherin shi ikhlasi da muwafaka ita ke so shi sa mutum zama muwazib alkhair kullum abin da yake yinka alheri ya tsaya akan alheri da ikhlasi ba tare da nuna ma mutane ba ibada shi sai kaga Allah ya bashi muwafaka Allah ya bamu muwafaka tayyib me tambayar tukunna kun san yadda rana ke fitowa da yadda yake bacewa ai manazil ne haka kana da wannan ilimi ai ai sai an kwana sannan zai fito ai to ban gane tambayar ba a nan alhali kun san cewa cewa watan bai fito ba eh to in kuna da ilimin ba zai fito ba amma ya ce sai ku ɗauka da mutane bisa ga wannan domin shi kuma zai ya dogara da wani abu shi hakim in yi in akwai khila tsakanin malamai ko mutane sai hakimi ya yanke hukunci to hukuncin hakimi ake ibada da shi wurin Allah hukuncin hakimi ake ibada da shi wurin Allah ba iliminka na hakika ba shi yasa ce kai innan da zaka ga mutum yana zina ka gan shi ra'ayul ayn yana zina ba hakika zina ba to hukuncin hakimi shi bai zina ba to a hukunce shi ba mazinaci bane adili ne ba wanda kuma sai tuhume shi da zina a wurin hakimi shi ake bi ba iliminka na wanda ka gani ba ta fahimci abu hakimi ake bi shi za Allah ya rike al'ummar nan gaba ɗaya bata rarrabu ba in kuma aka ce kowa ya bina shi ilimin to kenan haka yanzu kada haka ya kira abokan ka ce wancan mazinaci ce mu je mu jefe shi sai kuma bayan daga baya za zuwa gane a ashe zai kuna tijara ne kuma kudin shi na hannunka ashe ma duk ƙarya ne ko ka gane fasad zai buɗe shi yasa aka ce sai hakimi sai hakimi ke iya yanke hukunci an ga wata ba a ga wata ba a ɗauki azumi ba a saukar da azumi alfitru yau mai yafturu nas wal adha yau mai dahi nan da mutane suka ce ayi sai ayi abin da ya kamata da za a zo abin da ya kamata shine duniyar musulmi gaba ɗaya mu ɗauki azumi rana ɗaya mu sauke rana ɗaya haka ya kamata to amma musulunci ya zo da ruksa tunda ba mu iya sanin mutanen gari kaza sun gani sai a ce to kowane gari su ga bi watan su in shugabannin sun ce ayi ayi wannan rukhsa ce to amma ran da yanzu akwai rediyo akwai internet akwai satellite ya kamata mu kai ilimin da da an ce an ga a wani gari dukkan musulmin duniya gaba ɗaya su ɗauki wannan rana azumin azumin nan ko mu yi arafa arafa rana ɗaya ce ya kamata haka to amma tun da ba mu kai ga wannan ilimin ba da haɗin kai da kuma matsalolin da na muku bayani na adala sai yanzu mu ta hankuri har Allah ya kawo mu ga wannan ilimin zai jikokin mu su kai wannan ga ilimin wanda rana ɗaya musulmi su ɗauki sallah da azumi da komai arafa rana ɗaya amma tun da ba mu kai haka ba shari'a ta ba da ruksa ruksa shine kowane ƙasa su bi da ganin su amma ƙasan nan shugabannin su to mu ƙasan nan shugabannin da aka wakkala da ganin shi in sun ce a gani ni abu tare shi sallan idin nan shin sallar farilla ce to amma raba kan al'umma fa haramun ne to me yasa za ka raba kan al'umma dan kan wani abu mustahabbi saboda haka mu hankuri mu dauki azumin nan tare mu saukar da shi tare in an samu kuskure ya saba ma hakika laifi na hannuwa shugabanni ba ruwanka Allah shirya da wala bas eh eh eh eh yabsuqunna eh qibala wajhi a to ya dauka duka idan kun tada sai kafin in ya tashi zuwa sallah ko kun yana cikin sallah ma ko da ke yana cikin sallah ko ba a tofi ya ka sani eh in ya tashi zuwa sallah in ya kabarta daman ba a tofi haka a'a ai duk addu'ar da ta zo cikin Qur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mutum ya karanta ne shi kadai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba tara sahabbai ba yana addu'a suna amin amin ko bayan sallah ne ko bayan wani abu sai dai abin nan bayan ba haka ba kowa addu'a shi kadai yake yi eh wai yana nufin duk wanda ya gani ya karanta ko ko sai ka ce ka ba duk wanda ya gani ya karanta
a ai addu'a ce addu'a ce ka roki Allah da wayannan sunaye daga baya kuma ka ce yaqdi anni ad-dayn ko ko wa wa agnini min al-faqr sai ka ce abin nan kuma ba sai ka kada ba ko da Hausa kai ya Allah ka taimake ni biyan wannan bashi kuma Allah ka azurta ni daga wannan talauci ko wannan cuta ko wannan abu ko da Hausa mutum ya duk ɗaya ne amma ya zama akwai ikhlas a zuciya da tawakkali a zuciya sai kaga Allah ya ansa wannan ikhlas shine ke sa a karɓa addu'a sai fi sabilillah eh maghrib eh eh eh eh eh a ba ni na ce ba ka duba mota malik sa'id bin musayyib yana cikin manyan malaman tabi'in shine wa malik rawaito yace duk wanda ya samu sallar isha'i a daren lailatul qadri ya samu rabon shi na wannan daren domin ita salamun hiya hatta matla'il fajr dare ne daga wato faduwar rana da shafaki zuwa fitowar rana saboda kamar wata ibada da aka wajabta sai sallar dare ba sallar sallar isha'i ba magana ta bace yana cikin wata malik wato tambayar ka shine wayannan watan ake faɗa al-muharram safar rabiul awwal duk wayannan wata ne jiki jirum daban in wannan muharram ya fito ya kare sai ai watsi da shi kamar toilet paper sai a ko wani toilet paper ko ya taso sai ma ya kare watsi da shi a'a wata ɗaya ne jirum ɗaya ne jiki ɗaya shi ke zagayowa yana zagayawa yana zagayawa zagayawa na farko cikin kwana talatin shine wata muharram matsalan shi kuma din ne zai fito safa shi din ne kuma har zai kai ai tun da Allah ya halitta shi shine har yanzu shine
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام آمين.
على المرسلين والحمد لله رب الحمد العالمين.
لله رب العالمين